أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وآل بيته الطيبين وصحابة البر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da haduwa a wannan yammaci mai albarka wanda muka saba gabatar da karatun littafin umdatul ahkam yau muna biyu ga watan juma'a yau muna biyu ga watan rabi'ul rabi'ul thani shekara ta 1443 bayan jiran annabi alaihi salatu wassalam wasu daidai da bakwai ga watan november shekara ta 2021 miladiya wannan shine zaman mu na 90 a cikin karatun wannan littafi mai albarka kuma za mu tashi ne akan hadisi na 324 a littafin da ke hannuna a wanda ke hannun ɗalibai an kai kamar 351 ko? na'am 346 da yanzu insha Allah za mu karanta hadisin da kuma fiqhun da ke cikin sa insha Allah sannan sai mu shiga cikin sabon babu ana bi zarrin radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul laysa min rajulin da'a li ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar ومن ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا هار عليه وانا حديث من كرن تاشي أرشان كراتمنا تمانين لترى وما ذا أمين تاشي تبو دفائلون لتشكيش an karɓo shi daga sirna jindub bin junada wanda aka fi sanin shi da abu zarrin al-gifari radiyallahu anhu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul cewa shi ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa laysa min rajulin idda'a li ghairi abihi babu wani mutum wanda zai da'awa zuwa ga wani wanda ba babansa ba wa huwa ya'lamu alhali ya san cewa babansa din shine mahaifinsa amma saboda wata ilmi baban nashi talaka ne ko baban nashi yana da wata nakasa a jikin shi sai mutum ya rika cewa a shi dan gidan wani ne ya rika faɗar sunan kanin baban shi ko kuma ya riga faɗa sunan wani makwabcinsu don kar a dangana shi zuwa ga baban nashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani wanda zai wannan illa kafara faci sai ya kafirta amma malamai sun ce wannan kafircin anan ana nufin kafirci ne na butulci ba kafirci ne na fita daga addini ba wa man yad'a ma laysa lahu fa laysa minna duk wanda yayi da'awar abin da ba nashi bai ce nashi ne to wannan baya tare da mu ji annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma wannan yana nufin halin da wannan mutum ya dauka to baya daga cikin halaye na kwarai waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake so al'umma su su aikata amma ba wai yana nufin cewa mutum ya fita daga cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam bane wala yatabawa maq'adahu minan nar kuma duk wanda yayi wannan to lallai ya tanadi gurin zaman sa a cikin wuta domin sai ya shige ta in har ya mutu bai tuba ba ومن دعا رجلا بالكفر wanda ya kira wani mutum da kafirci yace ai wani kafiri ne ko wasu mutane masu yawa kan nuna suka ce ai su wani gaba ɗayan su duk kafire ne ko duk mushrikai ne aw qala aduwullahi ko kuma ka ce wa mutum ai makiyin Allah ne shi walaysa kazalik alhali cewa shi ba makiyin Allah bane illa hara alayhi fa shi sai abin da ka faɗa din ya dawo kanka malamai suka ce kafirci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa duk wanda yayi da'awar wani uba wanda ba ubansa mahaifi ba yace shine ubansa to duk wanda ya haɗa wannan ya kafirta to malamai suka ce wannan kafirci ne wanda ba mai fitar da mutum daga cikin addini ba wato mutunci sunan shi a hausa to shi kafirci ya rabu ne zuwa kaso biyu akwai kufrun la yukhruju min al-milla kafirci wanda baya fitar da mutum daga addini to wannan yana daga cikin wannan din mutum ya kore nasabarsa kamar yadda take ya kore nasabarsa ya rika dangana kanshi zuwa ga wani wanda ba nan ne nasabarsa take ba to akwai kalar kafirci na biyu shine kuma wanda kufrun yakhruju min al-milla kafircin da ke fitar da mutum daga addini a insha Allah nan gaba kaɗan za mu bayanin su duka filla filla da ya ce wa manin da ama laisa lahu fa laysa minna wanda ya da'awar abin da ba nashi ba yace nashi ne to wannan baya tare da mu ai abin da ake nufi laisa minna fi hadha al-wasf baya tare da mu a cikin wannan sifar da ya dora wa kanshi to wannan shine ko kuma baya tare da mu a cikin wannan aikin nasu da yake ba irin aikin mu ne ba irin aikinmu ne ba na mutanen kirki in ji annabi alaihi salatu wassalam abu na farko da zamu cira daga cikin wannan hadisi shine mutum ya kore nasaba nasabarsa ya rika jona nasabar shi da wani daban to wannan kabira ce wato babban alkaba'ir ne ya daga cikin laifuka masu girma domin yayin da mutum cewa wane ne ya haife ka sai ka rika cewa a'a kai ba dan gidan wane bane ka rika jona nasabar ka zuwa ga wani daban to wannan duk wanda ya haka alhali yana sane yayi wannan to shine wanda wannan sifar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ta faɗa kan shi abu na biyu wannan baya kasancewa sai in mutum ya yi irin wannan da'awar amma da a ce mutum zai kira zai ji wannan nasabarsa zuwa ga kakansa to wannan bai bata ba dan misali a ce kai dan gidan malam wani ne to baban naka kuma dan gidan malam wani ne to sai ka sai ka tsallake sunan babanka ka rika rubuta sunanka tare da sunan kakanka to wannan ba na muka ce babu matsala ba kore nasaba bane domin nasabar baban naka ma ta biyo ne ta hanyar kakanka idan ka tsallake kan babanka ka jona zuwa ga kakanka wannan ba matsala ba ne mun karanta a baya cewa akwai da yawa daga cikin malaman musulunci waɗanda ana kiran su da sunan ana danganta su zuwa ga sunan kakanninsu kuma wannan bai zama wata illa ba abu na uku cewa cewar annabi sallallahu alaihi wasallam illa kafara duk wanda ya wannan to lallai hakika ba zai wannan ba face sai ya kafirci to ana nufin wannan kafirci ne wanda bai kai kafircin fita daga addini ba abu ne sananne cewa mutum ya rika jinginar da kansa zuwa ga mahaifinsa wanda ya haife shi ko iyalan gidan da ya fito to wannan ni'ima ce wanda Allah madaukakin sarki yake banci 'ya'yan Adamu da shi in banda dan Adam babu wani wanda yake da wannan a cikin halittun Allah domin dabbobi ba su da irin wannan baiwar cewa wani dan wani ne dan wani jikan wani kawun wani baffan wani to dabbobi ba su da shi dan adam ne kawai ke da shi sai kuma arjanu masu hankali daga cikinsu saboda faɗar Allah madaukakin sarki da yace يا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا يا ku mutane hakika mu muka halicce ku daga namiji da mace kuma muka sanya ku zama dangi dangi kabila kabila lita'arafu domin ku san junanku to kaga wanda ya kore danginsa ko ya kore kabilarsa yake danganuwa zuwa ga wasu daban to alama ce ta cewa bai gode wa Allah bisa wannan ni'imar da ya masa ba saboda muhimmancin nasaba shi yasa ko koyaya kuke da mutum koyaya kuke da mutum kuna magana ta rigima tsakaninku da wani sai kai kokarin jingina shi zuwa ga wani daban ko kuma kai da'awar cewa kamar shi din dan zina ne to matakar aka tabbatar ƙarya kake yi sai maka bulala tamanin kuna magana da mutum sai kake cewa a ni ai kowa ya san babana a kowa ya san babana to kana faɗan haka to yana kana nufin kenan cewa shi ba a san waye babansa ba to wannan sai an kama mutum an mishi hukunci ya zo da yawa a cikin hadisi abubuwa da dama waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam kan faɗi kalmar cewa kafirci a cikin amma kuma ana nufin ƙaramin kafirci ne wato butulci misali hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun zagin musulmi fasikanci ne kisansa kuma kafirci ne to wannan kafircin shi ma ba kafirci ne mai fidda mutum daga addini ba ana nufin butulci daga butulcewa ni'imar Allah da kuma hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa hal tadruna ma za qala rabbukum shin kun san abin da ubangijin ku ya faɗa sai sahabbai suka ce Allah da manzansa ne suka sani sai ya ce ubangiji ya ce asba min ibadi mu'minun bi wa kafirun an waye gari daga cikin bayina akwai mu'minai akwai kafirai dama an waye gari ne wato an yi irin ruwan dare haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa sahabbansa wannan yace to duk wanda yace an yi mana ruwa ne saboda tauraro kaza da tauraro kaza Allah ya ce wannan ya kafirce mun ya yi imani da taurari wanda kuma ya ce a'a mudirna bi fadlillahi wa rahmatihi an mana ruwa ne da falalar Allah da rahamarsa to wannan ya yi imani da ni ya kafirce wa taurari to kaga shi ma wannan kafirci anan ana nufin butulci ba wai kafirci ne mai fidda mutum daga addini ba haka nan fadar annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sai na Abu Hurairah radiyallahu anhu da yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace isnani fil nasi huma bihim kufrun mutum biyu daga cikin mutane akwai kafirci tare da su at-ta'anu fil nasbi suka a cikin nasabar mutum wanne ya hatu alal mayyit da kuma kukan mutuwa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam faɗi kafirci ya jingira zuwa ga wayannan ayyukan guda biyu to anan shi ma ana nufin batulcewa ni'imar Allah ne tunda Allah shi ya bada ran kuma sannan ya karbi to kukan da ake na me ana yi wa Allah tawaye kenan ko rikin yadda da hukuncin da yayi akan bawansa to wannan shi yasa wannan ya zama kamar batulcewa ni'imar Allah ne haka nan suka a cikin nasaba mutum ya rika sukar nasabarsa to shi ma wannan kamar ya butulce wani ni'imar Allah ne to malamai suka ce kafirci ya kai wajen nau'i hudu aƙalla akwai alkufrul asgar ƙaramin kafirci shine wannan wanda muka faɗa nan wanda baya fitar mutum daga milla daga addini akwai kuma alkufrul akbar babban kafirci shine kafircin da ke fitar mutum daga addini kamar shirka da tsafe-tsafe kamar inkarin tashi bayan mutuwa mutum ya rika inkari yana musu cewa za a tashi mutane daga kabari kamar inkarin annabcin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam in mutum ya zanto yana inkarin annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam to shi ma wannan ya kafirta to haka nan ko musu akan azabar kabari mutum ya rika musu cewa shi bai yarda akwai azabar kabari ba alhali dukkan al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam malaman mazhabobin nan na ahlus sunna wal jama'a gaba daya sun ittifaki kai har yan shi'a a mazhabin su su ma sun yarda lalle akwai azabar kabari shi yasa duk wanda kaga yana musu akan shi bai yarda akwai azabar kabari ba to wannan zindiki ne ya fice daga addini ko kuma mutum ya ware wata aya daga cikin alqur'ani ya rika inkarinta ko kuma mutum ya rika ganin wai qur'ani yayi kaza qur'ani yayi kaza kamar yadda wasu yan boko suke musu wai qur'ani yayi zafi da yawa ko wani abu haka to wannan duka ya fidda mutum daga addini wayannan duka sun yi ridda ko ko mutum ya rika inkarin wajabcin sallah ko azumi ko zakka shi ma wannan ya fita daga addini to wannan nau'i biyu kenan to shi wannan nau'in na ƙarshe shine wanda ya rabu kashi hudu din to akwai kufru inkari shine mutum ya rika inkarin cewa shi bai yadda akwai Allah ba to wannan kai tsaye ya zama kafiri shine irin kafircin mulhidai wanda ake kiransu artist suna nan yanzu yan boko wanda in mutum ya yi nisa ya nisa a boko ko science ko wani abu sai ya kai wani matsayin da wai zai ce shi fa yanzu bai yadda akwai Allah ba wai kawai abubuwa sun faru ne da kan kansu ainihin mutum biri ne shikenan da yayi wayo bayan wasu shekaru sai gashin ya zube shikenan da ya ƙara yin wayo kawai sai ya miki yake tafiya da kafa biyu ƙwarai da gaske tsuntsaye ma sun ce ainihin tsuntsaye ƙadangaru ne da suka daɗe suka daɗe sai suka yi wayo yawwa ruwan sama ma sun ce tiriri ne wannan to kaga duk wannan mutum yana yarda da wannan har cikin zuciyar shi to ya kafarta kai tsaye Allah ya gaya mana shi ke saukar da ruwa daga sama Allah ya gaya mana shi ke kirkirar halittar dan adam kuma yadda za ka gane cewa Allah shi ke kirkirar abin da a ce abin da kan kansa yake faruwa to da yanzu ka samu wani gari a duniya idan aka samu birai waɗanda a yanzu gashin su ya fara zubewa sun fara koyon magana ko wani abu haka to to yawwa to kaga da ce dan adam shi kirkirar da in ya mutum ma sai ya juye ya zama wani abu misali to wannan shine kafirci irin na mulhidi akwai kuma kufur juhudi shine irin kafircin iblis la'anatullahi alaihi wanda shi ya san akwai Allah har cikin zuciyar shi ya yarda akwai Allah amma kawai shi dai girman kansa ne yasa ba zai bauta wa Allah ba misali in ka duba a cikin Qur'ani zaga iblis inda zai kira ubangiji cewa ke rabbi rabbi an zirni ila yau mai ba'asun rabbi bi ma a gawaiti ni la'akudan na lahun sira ɗakal mustaqim to kaga dunan in zai kira ubangiji cewa ke ubangiji na ubangiji na ya ubangiji na to kaga har bayan ma ubangiji ya tsine masa sai da yi addu'a kuma Allah ya amsa da yake rabbi an zirni ila yau mai ba'asun addu'a yayi bayan Allah ya tsine masa yace Allah ka jinkirta min har zuwa ran da za a tashi yan adam daga kabarinsu sai ubangiji ya ce to je ka innaka minal munzirin ka daga cikin wanda aka jinkirtawa to kaga shi shedan ya yarda lalle akwai Allah to amma shi ba zai shi kawai girman kansa ne yasa ba zai bi umarnin Allah din ba to wannan shine kufru juhudi bayan shi akwai kufru inadi kafirci na taurin kai shine wanda ya sani har cikin zuciyar shi cewa akwai Allah kuma da bakinsa ma yana faɗa ya yarda akwai Allah amma sai dai shi ba zai bi addinin Allah bane saboda hasada da gaba irin kafircin Abu Jahal kenan an tambayi Abu Jahal wai da Allah abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi gaskiya ne ko kuwa ba gaskiya bane yace wallahi inna Muhammadun inna Muhammadan lasadiqun yace wallahi Annabi Muhammad mai gaskiya ne ma kazaba Muhammadun qattu annabi muhammadu bai taɓa yin ƙarya ba tun da yake bai taɓa yin sarrafa ba eh abu jahal sai aka ce to me yasa ba za a bi shi ba kawai mu bi shi mana mu bar kafircin mana mu bar kafircin nan mana mu bi shi sai ya ce a wannan kuma ba zai yiwu ba ya ce banu hashim da mu da su muna ganin tsararraki ne da mu da su ana nan ana nan sai aka gina ɗakin ka'aba ɗakin ka'aba yana nan an rasa ina rijiyar zanzam take kakansu abdulmuttalib ya gano inda rijiyar zanzam take ya tono ya buɗe rijiyar zanzam ya zama suke da haƙƙin shayar da alhazai ruwan zamzam muka yadda sun wuce muka nan suka ciyar da dukiya suna ciyar da alhazai mu ma muke ciyarwa suna saukar baƙi mu ma muna sauka shikenan yanzu kuma a zo a ce annabi ya fito a cikinsu ta ina za mu samu annabta mu ban sana mu tarar da su to ba zai yiwu ba yace ba zai yiwu ba taurin kai kenan wannan ba girman kai bane taurin kai ne haka nan huyayyu dan a hadabu shugaban yahudawa shi ma wata rana ran da annabi sallallahu alaihi wasallam zo garin madina hadisin sai da safiya ne safiya matar annabi sallallahu alaihi wasallam shi huyayyu dan babanta ne tace tun safe suka yi sammako suka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da babanta da kanin babanta suka je suka zauna suka gana da shi har yamma can da yamma ta ce sai ga sunan sun dawo a cikin duk anan babana yana tambayar babana wai anya ko yaya ya ka ganshi yace wallahi na ganshi duk sifofin da annabi Musa ya faɗa a cikin attaura na annabin ƙarshe da zai zo ce wallahi duk suna tare da shi yace to ya kake ganin abin da yake faɗa anya kuwa hakan ne Allah ne ya saukar mar da wannan maganar yace wallahi duk abin da yake faɗa nan gaskiya ne yace kuma kaga lalle lalle ko kaga siffofin annabin ƙarshe tare da shi yace wallahi duk na gani babu wata siffa wacce ban gani ba yace to yaya za a je za mu je ne mu sallama mishi mu ba addinin shi kamar yadda annabi Musa ya umarce mu yace ina ba zai yiwu ba tsakaninmu da shi gaba ne har abada eh ish ce take faɗa bayan ita ta musulunta ta aure annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga wannan shine kafirci na taurin kai eh ya yadda addinin musuluncin gaskiya ne ya yadda annabi muhammadu magaskaci ne amma shi kawai girman kai ne ko kuma hasada ta sa ba zai bi ba shi wannan huyayyu yana dalilin sa ba zai yi ba saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam balarabe ne ba adi ba yaran su ɗaya da shi ba da a ce ba yahudi ne irin shi da zai ba da gaskiya su iya abin da suka ajiye shi ne sun yadda akwai annabi wanda ya ragowa bai bayyana ba amma su abin da suke sa rai zai bayyana ne a ƙasar sham a sham wato syria a nan suke sa rai zai bayyana da sai ya zamto kuma ya bayyana a cikin larabawa ba a cikin yahudawa ba kuma a garin makka garin maka kuma ba a taɓa yin wani annabi a nan ba in banda annabi Ismail alaihi salam ba a taɓa yin wani annabi wanda ya rayu a nan ba kuma tsakanin annabi Ismail alaihi salam daga zamanin shi zuwa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an kai kusan shekara dubu hudu da wani abu to irin kafircin yahudawa kenan hasadan min inda an fusu min bada ma tabayyana lahum alhaq haka Allah ya faɗa su yahudawa duk abin da suke na gaba da annabi alaihi salatu wasallam hasada ce daga cikin zuciyarsu bayan gaskiya ta riga ta bayyana gare su har suna cewa nu'minu bi ba'd alkitabi nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd mun yi imani da sashen abin da ya zo da shi sashe kuma mun kafirce mishi yasa ubangiji ya ce ulaika humul kafiruna haqqan waɗannan su ne kafirai da gasken gaske haka nan akwai kuma kufuru nifaqin kafirci irin na munafurci shine mutum ya bayyana da bakinsa cewa ya yarda Allah shi kadai ne kuma ya yarda Annabi Muhammadu manzon Allah ne amma zuciyar shi bata kudurce wannan ba to wannan shine irin kafircin munafiqan Madina sun yarda da bakinsu amma zuciyarsu babu wannan yardar sai ga suna faɗar miyagun maganganu a bayan idan muminai ko bayan idan annabi alaihi salatu wassalam suna yin istihza'i wato shakiyanci da ayoyin alqur'ani shi yasa duk mutumin da ya shakiyanci da ayar alqur'ani ko shi ya shakiyanci da abin da alqur'ani ya bayyanar da shi ko ya yi shakiyanci ga annabi alaihi salatu wassalam ko ya shakiyanci da wani abu na musulunci to ana daukar kai tsaye wannan mutumin ya kafirta to wa'annan kaɗan kenan daga abubuwan da za mu kiyaye bayan haka sai kuma faɗar annabi alaihi salatu wasallam da yace duk mutumin da ya ambaci wani da kafirci ya jefi wani da kafirci ko yace wa wani makiyin Allah alhali shi wanda aka gaya wa maganar ba haka yake wato kalmar sai ta dawo kan mai faɗarta za mu faɗa daga wannan za mu cira daga wannan haramcin yi wa mutum hukunci da kafirci kai kai rika tunanin cewa wani kafiri ne wani mushriki ne ka kore shi daga addinin musulunci alhali kuma ba haka ba ne sai dai abin da ya bayyana ƙarara ya bayyana ƙarara mutum yana bautawa wannan Allah misali ka gan shi ya je ya sunkuya ya yi wa gunki sujada to wannan kai ya kafirta amma in wani abu ne wanda kai kana da sabanin ra'ayi da mutum akan wannan ko an samu daga sashen malamai akwai wanda ya bada fatawar a iya yin wannan abu to ba za ka kira mutum da kafirci kai tsaye ba misali kamar ɗaura laya wacce take kunshe da ayoyin alkur'ani zalla ko wata kalma da sunayen Allah misali ko siffofin Allah ko kuma wata addu'a ta zo a cikin hadisi to kaga duk wannan da mutum ya daura laya wacce ka tabbatar iya abin da take kunshe da shi kenan ba sunan wani aljani ba sunan wani mutum ba sunan wani ruhani a ciki addu'a ce kamar misali irin su ayatul kursi ko fatiha ko falaki da nasi ko ko sunayen Allah ko bismillah misali sai mutum ya rubuta ya rataya to wannan ba za ka ce musu kafiri ko ka ce mishi mushriki ba tsakani da Allah saboda a cikin malamai akwai waɗanda suka halasta yin haka tun daga kan sahabbai irin sai na Abdullahi bin Amr bin al-As akwai hadisi shi wanda Imam Tirmidhi ya ruwaito haka nan akwai shi a cikin Kanzul Ummal hadisi lokacin da ya samu hadisin nan na أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وإقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون يا كسن سينا كويا وآعين شوانا الدور سوى ما غنين مفركي مفركي مفركي مفركي كان أنا آعين شكما وأن بلاس إيا حدث الدور بس يربو تامس أتكد سي أورا بس أو ينسو نزاسي بچي وكاغا وانا تند أنسى هراكوي أثر daga wasu daga cikin magabata kai tsaye don kaga mutum ya yi inda ka tabbata abin da ke ciki kenan ba sunan wani aljini ya sa ko ko sunan ruhani ba kuma bai kudurci cewa wannan abin shi ne mai kare shi ba Allah ne mai bada kariya amma shi neman kariyar yake a wajen ubangiji to wannan ba za ka ce mishi mushriki ko ce bar kafiri ba kaga wannan kenan kamar ziyarar kabari dan mutum ya je ya ziyarci ya ziyarci wani kabari yayi addu'a ga mamacin da ke wajen shi ba za ka ce mishi kai tsaye kafiri ba da aka ce mashi kai tsaye kafiri ba to ala'ayi halin da mu daina saurin wato manna kalmar kafirci ko shirka ga mutum akan abin da akwai saɓani tsakanin malama game da shi kamar yadda shek usman bin fodi ya faɗa a cikin littafinsa ihya sunna duk wani al'amari wanda mutum yana da hujjar yinsa daga wani mujtahidi a cikin addini to kai ba za ka manna masa shirka ko kafirci ko kai masa inkarin wannan abun ba yawa amin ya rabbi amma da mutum zai musu akan wajabcin sallah ko wajabcin azumi ko wajabcin bada zakka ko kuma mutum ya rika musu akan cewa akwai aljanna shi bai yadda akwai aljanna ba ko bai yadda akwai wutar lahira ba ko bai yadda ana dawwama a cikin wuta ba to wannan kan kai tsaye kafirci ne tunda ubangiji ya ce ya faɗi wasu wanda suka wani laifi ya ce khariji na fiha abadan sun shiga wuta za su dawwama har abada to wanda ya yi musu wannan dawwama din kaga ya karyata zancen ubangiji kenan kafirci ne haka nan zagin sahabbai ridwanullahi alaihi kamar in sai na abubakar kace ai ba sahabi bane kai baka yarda da su gubar shi ba to wannan ma kafirci ne saboda me saboda ubangiji ya faɗe shi a matsayin iz yaqulu li sahibihi la tahzaninna allaha ma'ana li sahibihi din nan wannan sai na abubakar ake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya sai na abubakar la tahzan inna allaha ma'ana yayin suna yayin da suke cikin kogon kogon sau sun fake sai yake ce mishi karkai bakin ciki ya abubakar hakika Allah yana tare da mu to sai kace kai baka yarda sai na abubakar sahabi bane to kai tsaye mutum ya kafirta haka nan da mutum zai zagi nana Aisha to shi ma kai tsaye ya kafirta saboda ubangiji ya riga ya wanke ta simul duk inda subhanaka take a cikin alqur'ani guda tara ne ina jin ko araman guda tara ne to guda takwas din gaba ɗaya ubangiji ne yake tsarkake kansa daga wata kalma da kafirai suka faɗa gare shi amma guda ɗayan ta cikin suratul nur Allah ne yake tsarkake na Aisha daga kalmomin da munafikai suka faɗa a kanta don banda ita babu wanda Allah don tsarkake shi ya amfani da wannan sunan da wannan kalmar ta subhanaka to kai sai kace baka yadda ba har yanzu kana ganin ta a matsayin mai laifi to shikenan mutum kai tsaye ya kafarta gwarai da gaske haka nan bayan haka sai musu akan ko jayayya akan wani abu tabbatacce na annabi alaihi salatu wassalam to shi ma wannan yana nuni zuwa ga kafirci yana kai mutum zuwa ga kafirci kai tsaye da mutum zai ce dan maballin rigar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da ci kai tsaye kashe shi za a yi ya kafirta da mutum zai ce rigar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi kaza ya faɗi wani abu mummuna ya aibinta rigar annabi sallallahu alaihi wasallam ko takalminsa ko rawaninsa ko takwabinsa ko wani abu to kai tsaye mutum ya kafirta to sai malamai suka ce wanda yayi wani abu wanda ya kafirta ka tabbata wannan kafiri ne kamar yahudawa ko nasara ka kirista kenan sai mutum yake jayayya shi bai da cewa kafiran bane to to shin shi kuma mai hukuncinsa ba da suka ce shi ma ya kafarta saboda ubangiji har a cikin alkur'ani ya ce su din kafirai ne ta kuma sai kace a kai baka yadda kafirai bane to kai tsaye ka karyata ubangiji kenan to mutum ya kafarta saboda game da nasara Allah ya ce da karkafaran lazina qalu inna allaha salisu salasa waɗannan da suka ce Allah na ukun mutum uku ne ko Allah na ukun abu uku ne to lalle waɗannan mutanen sun kafarta kaga nasara kenan suka ce Allah uba Allah ruhi mai tsarki sannan sai kuma Allah ya su almasihu to sun faɗi wannan to kai kuma sai kake ganin wai su din ba kafirai bane to kai tsaye mutum ya kafirta to haka nan su ma yahudawa ubangiji har tsine musu yayi a cikin qur'ani wa qalat al yahud yadullahi maghlula qullat yadin wal inubi ma qalu bal yadahu mabsuqatan yunfiqu kayfa yasha wa la yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tughyanan wa kufran ubangiji ya ce abin da Allah ya saukar maka daga ubangijinka babu abin da zai ƙara wa mafiya yawan cikin sai taurin kai da kafirci dama kafiran ne ƙara kafircewa aikin annabi sallallahu alaihi wasallam da suka yi sai ƙara jefa cikin kafirci yanzu za mu shiga sabon babi kitabun raba na'am na'am dan uwa yana tambaya game da mutumin da kamar yadda ake yi da saboda kara sai wan mahaifinka ko kanan mahaifinka ya kama kai kai ka makarantar boko da aka tashi rubuta sunanka sai a ce wane wane misali a ce sunan mahaifinka awwalu sunan kanan mahaifin naka sani kai kuma sunanka misali kai kuma sunanka abdullahi to maimakon a ce abdullahi awwalu sai a ce abdullahi sani misali alhali kai kuma dan gidan awwalu ne to me hukuncin haka to wannan ina ganin insha Allah babu komai tunda ba wai an yi ne dan kore nasaba daga jikin shi wancan din ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan wanda ya kyamaci mahaifinsa saboda kyama yawa an gane yawa misali a ce talaka ne wace Allah ya yi shi yana da wata nakasa kamar kuturu ne ko makaho ko kuma yana da yana da wata wata nakasa sai mutum ya rika jin shi tunda yanzu yayi arziki ko yayi kuɗi ko ya zama wani abu mutane sun san shi to bai kamata a rika danganta shi zuwa ga wannan mutumin ba sai ya rika faɗa sunan wani daban misali to kaga wannan shine laifin na'am bismillah yana dan yana magana ne akan me hukuncin aka ce wali mutum nasara ko aka kiran shi da sunan kafirai ko misali aka ce aka ce mutum maradona ko ko aka ce cewa mutum pele ko wani suna haka irin na kafiran nan da yan bal ko aka ce mutum michael jackson ko aka ce mutum hogan to to misali hukuncin da wannan din shine ba daidai bane haramun ne gaskiya saboda ubangiji ya umarce mu da kiyayya tsakaninmu da nasara saboda ya ce har abada su ba za su ji suna kaunar mu ba yanzu babu kiristan da zai yadda a rika kiran ya danganta sunan ɗansa da sunan wani ɗan bal musulmi ba zai yadda ba shi ma ɗan ba zai yadda a danganta shi zuwa ga sunan wani ɗan bal musulmi ba ai ga Ahmad Musa ai musulmi ne ko an ce shi ma ɗan bal ne to tun da kake ba za ka taɓa jin wani kirista ko wanda ba musulmi ba ya danganta ɗansa ya yadda a kira shi Ahmad Musa ba zai yiwu ba to kaga wannan su suna kishin kansu bal din nan kamar yadda na sha faɗa wallahi da a ce musulmai ne suke yi babu babu arnan da zai yadda ya cire kuɗinsa ya je ya biya don ya kalle su wallahi ba zai yiwu ba har ya rika faɗa da ɗan uwansa saboda soyayyar wa'annan musulman ba zai yiwu ba za su yi ba wallahi amma mu yanzu kwanakin baya da na yi rubutu na amsa fatawa akan hukuncin kallon bal wajen mutum kusan 800 ne da wani abu suka yi laiki kusan mutum 200 ko 300 haka suka yi comment to a cikin masu comment akwai masu yi to to to me hukuncin kuma musabaka ai musabaka ma ana sa kyautuka tunda dan dan kwallon kwallo ana sa kofi to ai musabaka ma gashi ana sa kyautuka ka ji ba wai har yanzu har akwai gami gami tsakanin musabaka da da abin nan da kwallo saboda an kushe abin nan din kwallo an kawo illolin da suke haifarwa to da yawa matasa sai abin bai musu dadi ba to ala ayi hal da gaskiya ɗaya take bai kamata musulmi bai ma halatta ba musulmi ya rika danganta sunan kafiri zuwa ga nashi tunda ubangiji ya ce bisal ismul fusuqu ba'da iman tir da suna na fasikanci bayan ko mutum ya riga ya yi imani sunan fasikanci ba shine suna irin na kafirci ya za a kana musulmi sunanka muhammadu ko sunanka abdullahi ko sunanka abdurrahman ko sunanka abdul aziz ko sunanka muhammad ko ahmad ko mahmud shikenan sai ka duk wannan bai ishe ka ba sai kuma karka danganta sunanka da wani pele ko maradona ko ronaldo ko wane ne tsakanin da allah wanda shi wannan ronaldo ba zai taba ji har abada ba zai taba ji yana kaunar wani wani abu na musulunci a cikin ransa inda inda yadda zai iya bada kuɗi ko wani abu a ce a shafe musulman da ke duniya ma gaba ɗaya a waye gari duk wani musulmi ya mutu to zai to zai ji daɗi abin zai masa daɗi ya kamata mu koma mu rika kishin addinin ba ba daidai bane wallahu a'lam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik اللهم